إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى برن مكة زوا برن مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da uku ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi saninsa da suna masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari kuma akan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura ta mai albarka suratul rum wanda suratul rum ita ce sura ta 84 idan ka kirgo daga fatiha zuwa kanta kuma tana da ayoyi guda 60 a watar waya guda 59 mun kwana akan nambar aya ta 53 za mu tashi kan nambar aya ta 54 haka ne ana ramma na'am bismillah a'udhu billahi subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahu lazi Allah shi ne wanda khalaqakum min bu'afin ya halicce ku daga rauni. Lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam bai da ƙarfi, ba zai iya wa kansa komai ba, komai da ka sani ba zai iya wa kansa ba. Abin da kaɗai ɗan adam zai iya yi abu ne guda biyu zuwa uku. Abu na farko shine kuka, abu na biyu shine bacci, abu na uku shine tsotso ko ba haka bane bayan waɗannan abubuwan guda uku ba abin da dan adam zai iya wa kansa lokacin da Allah ya halice shi ina fata an fahimta kaga ko in dai a ce rayuwa ba za ka iya abubuwan nan ba sai uku duk abubuwan rayuwa ba za ka iya ko ba sai abubuwa guda uku na ai rauni ya kai rauni jama'a a ce sai dai kai tsotsa sai dai kai bacci sai dai kai kuka in an ga dama a ƙara mana hudu kai bayan gari ko ba haka bane ne to Allah ya ce huwa alladhi Allahu Allah kenan alladhi khalaqakum wanda ya halice ku min da'afin daga rauni kashin ku ba kwari fatar ku ba kwari kayan ka ba kwari inda za a maka wata mummunar dauka ma sai hannunka ya kare inda za a samu wanda bai iya janjanta jikin jinjiri ba sai ya balla ma wani gefe ba a sani ba an sha samun jirajiran da sun karye ba a san sun karye ba saboda yanayin ɗaukarsu wanda bai saba ɗaukar jirajirai ba ko wanda bai iya ba ko wanda bai sanya ake ɗan bin sa a hankali ba sai ya masa wata mummunar cafka yana cafkarsa sai ya karya shi sai ga yaro ya ta tsala ihu da daddare a rasa meye ne ashe an karya shi a kafaɗa ba a sani ba wallahi malam kaga ai rauni ya kai rauni amma yanzu da har duka kake kaiwa da naushi da kokawa da naɗe kafar wando da kafar hannun riga duka saboda kayi karfi yanzu shine Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shine ya halicce ku daga rauni thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sannan daga baya bayan da kuna da rauni sai saka muku karfi shine kuka kai matakin girma kuka kai matakin da za ku iya yin wani abu ina fata an fahimci magana wato ta yadda zai zamanto za ku iya tashi za ku iya tafiya za ku iya ɗauka za ku iya ajiyewa za ku iya karɓa za ku iya miƙawa za ku iya ɗiba za ku iya zubawa za ku iya goyawa za ku iya ɗaurawa za ku iya sincewa ina fata an gane shine summa ja'ala min ba'di ba'din quwwatan sannan ya sanya muku ƙarfi bayan da kuna da rauni thumma ja'ala min ba'di quwwatan ba'fan wa shayba sannan kuma bayan ya ba ku ƙarfin kuma daga baya sai Allah ya sanya muku wani raunin da kuma furfura ina fata an fahimta kaga mataki ne dama guda uku matakin rauni na farko mataki na biyu matakin karfi shine hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ko kaga mutum yayi karfi ya kai daga matakin shekaru 15 20 30 har 40 duka wannan mataki ne na karfi to daga nan kuma daga an wuce 40 to sai gangarawa kuma ina fata an fahimta to shine mutum sai ya dawo ya gangara to shine Allah ya ce sannan sai in sanya muku kuma rauni shine tsufa wa shaiban da kuma furfura wani mawaki na cewa kafaka mashibu ra'asika min nadhiri sai ce wa hal ba'dal mashibi min ar-ruqadi kafaka mashibu ra'asika ai furfurar kanka ma kadai ta ishe ka min nadhirin ta ma gargadin cewa lokacin ka ya kusa tafiya ina fata an gane ta ishe ka wa'azi ta ishe ka gargadi ba sai an maka wani wa'azi ko an zama wata aya ba iya furfura kadai wallahi ta isa ta maka wa'azi yace kuma kada furfuran nan dan wai bata zo maka lokacin tsufa ba sai dan wahalhalun yau da gobe ko dan higa da fita da rugun tsumi na harkar da'awa in kai mai da'awa ne ko na harkar kasuwa in kai dan kasuwa ne ko na harkar office in kai ma'aikacin office ne wai ka yaudaru cewa wannan furfurar har yanzu ba furfurar alama ce ta cewa ka kusa tafiya lahira ba kar ka yadda da wannan yaudar kawai furfura sunanta furfura mana haka ne ko ba haka ba ko da wahalhalin yau da gobe ne ta kawo ta ko da ya aka yi ta zo ta in dai ta zo to gargadi take ma wa'azi take ma jan hankalinka take cewa ka yi ta a hankali lokaci yana tafiya Allah ka sa mu gane shine yake cewa thumma ja'ala min ba'di dha'fin sannan bayan raunin kuma ya sa muku kuwa ya sa muku karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba sannan sai ya sanya muku rauni kuma bayan wancan karfin a ya sa muku rau abin nan tsufa kenan da kuma furfura sai Allah ya ce yakhluqu ma yasha'u Allah madaukakin sarki yana halittar abin da ya ga dama wa huwa al-alim sai Allah shine masani al-qadir kuma shine wanda yake kaddara abubuwa ina fata an fahimta to shine a wani guri Allah ya ce wallahu ta khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum Allah ce wallahu khalaqakum Allah ya halicce ku thumma yatawaffakum sannan kuma zai kashe ku sai Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri daga cikin ku akwai wanda ba kafin ya mutu sai Allah ya mai da shi zuwa ga kaskantattun shekaru ma'ana zuwa ga mataki na tsufa tukunna kafin ya je zuwa ga tafiyar lahira ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya halicce ku kuma shine wanda yake kashe ku kuma daga cikin ku kafin wani ya mutu sai Allah ya kai shi zuwa ga mataki na ainihin wato ainihin wato tsufa ina fata an fahimta a wani guri irin wannan yace wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ajal amr Allah madaukakin sarki da yace lalle shi Allah shine wanda yake halittar ku in ya halicce ku sai kuma ya kashe ku lokacin da mutuwar ku ta zo sannan daga cikin ku akwai wanda ake bari ya kai matakin tsufa tukunna ila arzalil umuri ina fata an fahimta wani ma kaga dama an haife shi baya ji sai kuma ya zo kafin ya tafi lahiran ma baya ji wannan raunin ya kai ga ya dawo da raunin rashin ji irin na farko lokacin da Allah halitta yana jinjiri wani a haife shi lokacin baya gani haka ne ko ba haka ba kafin ya mutu sai ya yi tsufan kuma da zai dawo baya gani wani a haife shi lokacin baya tafiya kafin ya mutu sai ya yi tsufan da zai dawo baya menene baya tafiya ko wani a haife shi baya iya taunawa saboda bai da haƙwara kafin ya mutu sai duk haƙwaran sun zube ya zama baya iya tauna ƙarago baya iya tauna kashi baya iya tauna kaza haka ne ko ba haka ba ruwa ma sai an dandaka masa kafin ya sha ina fata an gane to wannan shine dan haka dai ubangiji madaukakin sarki shi yake yin waɗannan abubuwa Allah ce wallahu khalaqakum min turabin Allah shine yake halittar ku ko ya halicce ku daga turbaya daga ƙasa thumma min nutfatin sannan ya maida ku dugon mani ma'ana daga dugon mani sai ku dawo a fara ainihin wato halittar ku halittar mutane thumma ja'alakum azwajan sannan sai Allah maida ku kuma dangi dangi shine azwajan na fata an fahimta Allah maida ku dangi dangi ya maida ku ainihin wato bangare bangare an gane magana da kyau ko Allah ya ce wa mata hamilu min unsa wa la tadau illa bi ilmihi babu wata ya mace da za ta dauki wani ciki ina fata an fahimci magana kuma babu wata ya mace da za ta haife cikin illa bi ilmihi face da ilimin Allah subhanahu wataala Allah yana sanar da me aka dauka Allah yana sanar da me aka haifa Allah yana sanar da mace ne ko namiji Allah ya sanar da me hakuri ne ko mai fushi ko mai saukin hali Allah ya sanar da mutumin kirki ne ko mutumin banza Allah yana sanar da shekaru nawa zai yi ton nawa na masara da gari zai cinye kwano nawa na shinkafa da buhu nawa na shinkafa zai ci na fata an gane zai yi kuɗi ko talaka ne na fata an gane mai haƙuri ne ko mai fada ne mai gaskiya ne ko maƙaryaci munafiki ne ko musulman arziki matan mutane nawa zai taushe kafin ya mutu da kiɗan iska ne ko ba haka bane duk Allah ya sani a'a mutumin kirki ne mai karatun Qur'ani mai hadda mai zuwa masallaci a dinga sallar tarawih da tahajjud da hi alaramma ne mai jan baki ko kuma mai rike mic ne a gidan DJ ana cikar rawa da shi ka san masu rike mic kala biyu ne da masu karatu da masu waka da rawa haka ne ko ba haka ba to kowaye a cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya san waye ne shi yasa kawai kai ta addu'a Allah baka nagari kai ma kuma in ka zo duniya kai ta addu'a Allah mai da kai nagari amma wallahi tun kafin ka zo Allah ya san kai waye Allah ya san me za ka yi Allah ya san ya za a kare da kai Allah ya san yaushe za ka mutu kuma Allah ya san ina za a binne ka kuma Allah ya san makomarka a aljanna abin a lahira wuta ne ko aljanna ina fata an fahimci magana shine yake cewa a wa ma ta wa ma ta hamilu min unsa ba wata ƴa mace da za ta ɗauki wani ciki wala taba'u kuma ko ta haife shi illa bi ilmihi sai tare da ilimin Allah sai ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba wani mutum da za a bashi shekaru wala yunqasu min umrihi kuma ba wanda za a rage shekarunsa ina fata an fahimta illa maza illa fi kitab face yana cikin littafin Allah lauhul mahfuz yasa malamai suka ce akan kara wa mutum shekaru wannan ayan ta tabbatar da wannan magana ana iya kara maka shekaru wasu malamai sun yi inkarin magana amma sun tabbatar da ita kuma daga cikin wanda suka tabbatar da ita sun yi hujja da wannan aya cewa Allah in ya ga dama yana ainihin wato ƙara wa mutum abu ko shekaru ko ya ƙara wani abu wanda da can a cikin ƙudurarsa bai ƙara maka ba daga baya sai a ƙara maka na fata an fahimci magana za a iya ƙara mutum shekaru za a iya ƙara mutum arziki za a iya ƙara mutum kwanaki za a iya ƙara mutum za ka yi jinya ana tunanin mutuwa za ka kuma lalle lokacin mutuwan naka ya sai Allah ce ku dan ƙara mar kwana ɗari biyu hakan nan ko shekara uku ku tada shi na fata an fahimta yawwa saboda me saboda Allah madaukakin sarki ya ce yamhullahu ma yasha'u mm Allah ce yamhu Allahu ma ya sha'u Allah yana shafe ya goge ya kankare abin da ya ga dama wa yuthbitu kuma yana iya tabbatarwa ya ƙara abin da ya ga dama ina fata an fahimta me dalili wa indahu ummul kitabi domin uwar littafin tukullumar inda ake kaddara abubuwan a hannun wa take a hannun Allah take dan haka in ya ga dama sai ƙara wani shekaru wani kuma sai ya rage masa Allah ka ƙara mana masu albarka kuma ya tabbata cewa annabawa an ba su wannan damar su kai tsaye cewa babu wani annabi face sai lokacin da yake so zai mutu sai a inda ya ga dama zai mutu sai a inda za a binne shi zai mutu duk abin da ya ga dama haka Allah zai masa to kaga in Allah zai yi wa annabawa wannan kai tsaye in ya ga dama zai zaba cikin bayansa sai ya musu wani abu makamancin haka haka ne ko ba haka ba babu wani annabi face inda zai mutu haka hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato tabbatar domin lokacin da manzo Allah ya zo zai rasu an turo mala'ika cewa idan yana bukata a ƙara mar shekaru a ƙara mar haka lokacin da annabi Musa suka katabis da mala'ikan mutuwa sun tattauna wannan mala'ikan mutuwa yace Allah ne ya turo ni dauki ranka na jin annabi Musa ne ko yawwa sai yace masa a a ai kamar lokacin mutuwa na bai yi ba a gane magana da kyau ko Allah ya ce wa annabi Musa idan kana buƙatar in ƙara ma kawai ka faɗa a ƙara ma ba wani abu sai a kara maka annabi adamu an yi haka da shi lokacin da ya rasu abin lokacin da Allah ya halitte shi sai Allah ya turo ya ɗebo duk tsatsonsa gaba ɗaya wanda za a haifa a cikin tsatsonsa da zurriyarsa duk sai aka nuna masa aka ce ga waɗannan su ne ‘ya'yanka gaba ɗaya ya ga wata halitta yimu yimu yimu yimu wani ƙananan abubuwa haka can sai ya ga wani mai ɗan baƙi-baƙi alamun kamar ya ɗan fita daban sai annabi dawo abin nan annabi adam ya tambayi Allah wannan kuma waye sai aka ce ai annabi Dawud ne ɗaya daga cikin ƴaƴanka annabi ne shi ma sai ya tambayi shekara nawa zai yi a duniya sai aka ce shekara kaza zai yi ya ce to ni kuma nawa shekara nawa ka bani ya aka ce shekara kaza aka baka sai ya ce to a kwashi kaza daga cikin nawa a ƙara masa ba zan iya tuna adadin ba ne hadisi na cikin bukhari ina fata an gane shekara hamsin ko ya ce a ƙara masa to shi ne aka ƙara masa shekara hamsin to da aka ƙara masa lokacin da annaba adam lokacin mutuwar sai sai Allah ya turo mala'ika ya ce to lokaci fa yayi na fata an fahimta to sai annaba adam ya ce a'a Allah yadda muka yi da kai shekara kaza zai kuma a lissafi na saura shekara hamsin na fata an fahimta sai Allah ya ce a'a ba haka muka yi da kai ba yadda muka yi da kai shine shekara hamsin ɗin nan kai kace a bawa ɗanka annabi dauda kuma an bawa annabi dauda don haka lokacin ka ya ƙare tafiya za ka annabi adam ya ce a a ba haka muka yi ba Allah ya ce wallahi ba haka muka yi ba da kai na ba ta fahimci magana to shine karshe dai aka bar masa amma aka ƙara wa annabi dawud ɗin to sai Allah ya faɗi wata magana wacce take ƙara tabbatar da wannan magana wa laqad ahidna ila adama Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama mun taba yin alƙawari da annabi adam malamai suka ce wannan shine alƙawarin cewa shekarun sa kaza za a kwashe 50 a karawa annabi dauda shi ya bayar da kansa amma daga baya zo ya musu ina fata an fahimta fa nasiya Allah ya ce sai ya manta da alƙawarin mu wa lam najid lahu azma ba mu same shi da azama da rike alƙawari ba ina fata an fahimci magana yawwa wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma to saboda haka waɗannan maganganun suka su ma sun tabbatar da cewa Allah in ya ga dama zai iya ƙara maka shekaru asali da hamsin da biyar ka ɗego ko sittin na fata an fahimta to sai Allah in ya ga kana abin kirki sai ya ƙara maka za ka dage ko ba za ka dage ba a kar ma ka dage mana wallahi in baka dage ba sai a tsaya iya wanda ka ɗebo ɗin da shi kenan yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mutane man tsala umuruhu wa hasuna amaluhu mutumin da shekarunsa suka yi tsayi kuma ayyukansa suka yi ne suka yi kyawu shine mafi alkhairin mutane Allah ka ƙara mana shekaru masu albarka masu yawa ya Allah ka ƙara mana lafiya da imani wajen yin aikin addini da aikin ibada ya Allah shine yake cewa wa ma tadau illa bi ilmihi kuma ba za ta soke wala tadau illa bi ilmihi wala yu'ammaru a min mu'ammarin ko wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna zalika ala Allah yasir ba wani mai shekaru da yake da shekaru ko ba wanda za a rage mar cikin shekarunsa face yana cikin littafi wannan abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma Allah ya sake faɗa ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bilhaƙi wa ajalin musamma ba mu halicci sammai da ƙarsai ba baki ɗaya da abin da ke tsakankaninsu face fa da gaskiya muka yi wannan halittar da kuma ajali wanda muka sanya masa in lokaci yayi kawai shikenan za mu karar da duniya mu karar da kowa wallazina kafaru lalle waɗanda suka kafirce kuwa amma unziru mu'riduna game da abin da ake musu gargadi suna ainihin wato kau da kai ba sa ainihin wato wa'azantuwa da wannan abu ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne wanda ya halicce ku tun daga menene min turabin daga ainihin wato turbaya thumma min nutufatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan sai ce me thumma litablugu ashuddakum thumma litakunu shuyukha Allah ya halicce ku daga ainihin wato turbaya sannan kuka dawo dugon mani sannan kuka dawo gudan jini ina fata an fahimta sannan kuka iso asalin lokacin da aka sanya muku za ku yi da shekarun da ainihin wato za ku yi sannan kuma daga baya sai ku dawo tsofi ina fata an fahimta shine thumma litakunu shuyukha sai Allah ya ce wa minkum man yatawaffa min qablu akwai wanda za a ainihin wato dauke rayuwarsa kafin tsufansa wa min walitabtagu walitablugu ajalan musamma wani kuma a kai shi zuwa ajali da aka sanya aka yi masa kididdiga cewa iya wannan lokacin zai kai sannan wala'allakum tashkuruna kuma dan ku gode wa Allah wala'allakum ta'qiluna dan ku zamanto masu hankali da lura da ayoyin Allah subhanahu wata'ala a wani guri alaramma Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan Allah ce huwa allazi khalaqakum min tinin Allah ya halice ku daga turbaya daga ƙasa daga laka na fata an fahimci magana min tinin thumma qada ajalan sannan sai ya kaddara muku ko ya hukunta muku ajalin ku da za ku yi iya inda za ku gama sannan sai ku koma ga Allah Allah ya ce wa ajalun musamman indahu sannan ajali da aka sanya wa kowa na lokacin da zai bar duniya yana gurin waye yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce thumma antum tamtaruna amma sai ga ku kuna shakka game da al'amarin Allah da halittarsa da kuma yadda yake ainihin wato gudanar da harkokinsa ina fata an fahimta shine Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku min ba'afin daga rauni thumma ja'ala min ba'di ba'afin sannan ya sanya bayan rauni din kuwatan ya sa muku karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatan ba'afa sannan ya sanya muku rauni kuma bayan da kuna da ƙarfi wa shaiban kuma ya sanya muku furfura Allah ya ce a ya khluqu ma yasha wa Allah shi yake halittar abin da ya ga dama wa huwal alimul qadir lalle Allah masani ne al qadir kuma shine mai kaddarawa to sai yace mi alaramma ويوم تقوم الساعة يبصر المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون na'am وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث Mm.
هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون sai yace mi فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu a ranar da kiyama za ta tashi yuqsimul mujrimuna mutanen banza za su rantse da Allah ma labithu ghaira sa'a ba su zauna a duniyan nan ba face na sa'a daya a nan ne malamai suka ce an samu ainihin wato abin da ake kira jinas wato kalmomi ne guda biyu dukkaninsu ginin su gu- iri ɗaya amma kuma ma'anarsu daban-daban wa yau mata sa'a ranar da sa'a za ta tsaye sa'a a nan ita ce alkiyama yi kusimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'a mujrimai mutanen banza kafirai za su rantse ba su zauna a duniyan nan ba face na sa'a kaga in ka fassara shi da shi ma kiyama ai ka kwafsa ai ko yawwa sa'a anan shi ne awa daya ko minti daya ko wani a makamancin haka wato tsabar yadda kafirai suka tsinci kansu a cikin azaba da bala'i sai su dinga jin kamar ma zaman duniyan da suka yi na shekara 40 50 60 70 100 sai su dinga ganin kamar awa daya suka yi a duniya sannan suka taho lahira ina fata an fahimci magana shine ma labisu ghaira fa'a Allah ce kadhalika kanu yufakuna ainihin wato haka aka kasance ana tare su daga ainihin wato yi wa Allah i- abin nan abin nan biyayya da kuma yi wa Allah ainihin wato da'a subhanahu wata'ala ina fata an gane Allah ce wa qala alladhina utul ilma wal iman wanda kuwa aka ba su i- abin nan ilimi da kuma imani zaka ji sun ce laqad labistum fi kitabillah kun zauna a cikin littafin Allah ma'ana a cikin abin da Allah ya ɗeba muku shekaru masu yawa ba wai iya a sa'a ɗaya kuka yi ba a'a mu masu imani mun san ba iya wannan kwanakin aka yi ba ina fata an gane kai mai imani kai wanda ka biye kai wa Allah biyayya tunda a duniya ba shanta kewa kai kai ta jin daɗi ba dan haka yanzu tunda ka iso lahira cikin wato yanayi mai kyau sai ka tuna irin wahalhalun da ka sha da shekarun da ka ɗiba cikin biyayyar Allah ina fata an gane sai ka gane kai ba waɗannan kwanaki ko awa ɗaya da kafirai suke tsammani ita kai kake kallo ba a'a kai ka san an jima an ɗauki shekaru an ja gwagwarmaya saboda ka sha wahalar da ka sha wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane da haka su masu imani wanda aka ba su imani da ilimi sai su ce laqad labistum fi kitabillah kun zauna a duniya cikin abin da Allah ya ɗeba muku alkitabu a nan gurin ana nufin kididdigar kwanaki da abin da aka ɗeba a nan ina fata an fahimci magana da abin da aka ɗeba muku na kwanaki da abin da aka ɗeba muku na shekaru da ainihin wato kuka yi ila yaumil ba'fi kun share waɗannan shekaru har zuwa ranar tashin kiyama ita ce yau kiyama da muka zo sai ce fa hadha yaumul ba'si to yau ga ranar tashin alkiyama ta zo walakin na kuntum la ta'lamuna sai dai ba ku gane ba saboda holewar ku kuka ta yi shantakewa kuka ta yi abinda kuka ga dama kuka ta aikatawa da tunaninku cewa haka za ta ɗore duniya da lahira sai gashi ba a je ko ina ba wannan shekaru kun kwashe su a banza yanzu kun taho lahira kuna ganin kamar ma ba ku yi awa ɗaya a duniya ba saboda duk kun manta da daɗin da kuka ji da holewar da kuka yi da rasha nikanin mangon da kuka yi ta yi yanzu kun taho lahira Allah ya zarrabe ku da mugunyar azaba kuna ganin bai wuce awa ɗaya kuka yi a duniya ba ina fata an gane قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا Mm, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم mm.
ألا ساء ما يصفون Allah ce kada kasirar ladina kazzabu bi liqa'illah hakika waɗanda suka ƙaryata da gamuwa da Allah sun yi asarar duniya da lahira Allah karka sanya mu cikin wanda za su yi asarar duniya da lahira kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i llahi hatta idza ja'ahum hatta idza ja'a ja'atuhum sa'atu bagatatan har zuwa lokacin da kiyama ta zo musu kwatsam ba su zato ba ba su yi tsammani ba qalu sai su ce ya hasartana alama farratna fiha ya hasaran mu akan irin zaman da muka yi da ɓata lokacin mu da muka yi a wannan duniya ba mu aikata wa Allah komai ba wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna ɗauke da zunubansu da ayyukan da suka aikata wa Allah munana a gadan bayansu Allah ya ce ala sa'a ma yaziruna tir Allah wadarai da irin nauyin da suka ɗauko na aikin zunubi da aikin sako suka taho da filin tashin alkiyama shi yasa in dai mutum bai ba Allah ba to wallahi nadama kan ta kan mushi tun daga duniya har lahira malamai suka ce har daga lokacin mutuwa tun daga lokacin mutuwa mutum zai fara nadama saboda ya san yanayin da mala'iku suka zo yanayi ne mai ban tsoro mai ban takaici mai tashin hankali mara daɗi saboda me saboda ya san bai ba Allah ba ya san bai ba Allah ba dan haka mala'ikun ba za su zo mar da yanayin da zai ji akwai albishir a gaba ba ina fata an gane za su zo masa da yanayin da zai ji cewa abin da zai biyo baya bala'i ne da azaba ce to haka kuma in aka tafi kabari haka za a yi kwanciya cikin masifa da tashin hankali Allah ka tsare mu da ni da ku gaba daya to haka kuma in kiyama ta tashi haka za a yi wannan taron kiyama din cikin masifa da tashin hankali to haka kuma za a yi tazarce har wutar jahannama ya Allah ka tsare mu daga fada cikin waɗannan masifun baki ɗaya ya Allah to shine yake faɗa mana anan cewa waɗanda aka bawa ilimi za su faɗi wannan ainihin wato magana wasu ce musu wa fa hadha yawmul ba'th wannan ita ce ranar ƙarshe ranar tahi ranar gamuwa a gaban Allah walakinnakum kuntum la ta'lamuna Allah ma yace wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi inna as-sa'ata la'atiyatun muje Allah ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halicci sammai da kasai ba fa da kuma abin da yake tsakankanin su ina fata an fahimta illa bil haqqi face dan abauta mana shine ma'anan illa bil haqqi kawai mu bauta wa Allah shine dalilin da yasa Allah ya halicci duniya ya halicci lahira ya halicci dan adam da aljani wa ma khalaqatul jinna wal insa نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah ya ce wallahi wannan ‘yan adam da kake gani a doron ƙasa da waɗannan aljanu da ake ta magana a kansu ni fa ban halicce su ba a doron ƙasar nan face su bauta min kawai da aljani da mutum abinda Allah ya dora musu su ne bauta sauran halittu da kwari da dabbobi ne ba a kallafa musu komai ba amma dan adam da aljani bautar Allah aka turo shi ba a turo shi cutar da wani ko zaluntar wani ko kuma shiga jikin mutane yana cutar da su ba haka kai ma ba a turo ka ka kwace na fili ka kwace na kuɗi ka zalunci na ka doki ne ka ci mutuncin wani kai ta tara duniya kana fantamawa kana abin da ka ga dama ba a sa ka shugabanci kai ta wawurar dukiyar jama'a ba a saka ka tsari akan tsari na jagoranci ka zamanto babban babban bera ba gafiya kenan na fata an fahimta ba don wannan aka turo mu ba ba a turo mu tambere da ihu akan layi ba ba a turo mu zama a bakin titi da zama a temple mai ta gulmar jama'a muna zagin jama'a muna zagin bayan Allah ba wallahi tallahi ba wannan ne dalilin zuwan mu duniya ba ina fata an fahimta illa liya'budun Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wala Allah zaka ce to ai muna fita neman abinci muna fita neman abin sha to shi dai Allah baya bukatar abinci in ma zaka fita ka nema wa kanka wala Allah zaka ce ai muna neman kuɗi to Allah ba ruwansa da kuɗin ka in ma zaka nemo nema wa kanka kuma in kana da hankali kuɗin ka ya zamto daidai wanda zai saka ba Allah ba wai na tsara duniya ba duk abin duk kuɗin da ko duk wadatar da ta wuce abin da mutum zai ci ya sha ya yi sutura ya yi maganin asibiti na gidansa da 'ya'yansa ya biya kuɗin makaranta da ruwa da kaza da kaza abin da duk ya wuce haka idan ɗan adam bai hankali ba wallahi sai ya halaka shi haka ne ko ba haka ba duk duk mutumin da ya wuce wannan matakin wallahi in ba Allah ne kiyaye ba sai ya halaka saboda in ka tambaye shi to me zai yi da kuɗin bayan waɗannan abubuwan shi ma bai isa ya faɗa ma me zai yi da su ba ko ba haka bane inni innama dunya ta'amun wa sharabun wa manamu fa idza ma fata hadha fa ala dunya salam haka mawaki ya faɗa yace innama dunya ta'amun duniya fa kawai abinci ne wa sharabun wa manamu da abin sha da gurin bacci na fata an fahimta yace fa idza ma fata hadha fa ala dunya salam in dai abinci da abin sha da gurin kwanciya ya wuce to duniya salamu alaikum ba ruwa na da ke an gane magana da ke ko to duk abin da ya wuce wannan to shi yake halaka dan adam amma in mutum zai tsaya ya takaitu iya abin da ya sa sahabbai in suka ci suka sha sauran duk sai su fito da hissa daukar da shi an tambaye su yaya gobe hissa kai ne da goben ko ba haka bane kai ne da goben sai a tana gudana ya ce to ka bar mu shi da ya kawo mu yau shi ya ba mu abincin da muka ci yau kuma shi zai kai mu gobe shi zai ba mu abin da za mu ci gobe za ka iya wannan imanin a ina ko alarama sai an ja aya da yawa shi kansa akan alarama kafin ya samu wannan imanin eh alarama ko dai alarama ka shirya mu zo ka ga daga nan motar nan masu kwanne da yadda take a lalacen nan haka za mu karɓe ta mu je mu sadaukar da ita eh haddani ke to gaskiya ne ni ma haddani a to ai gaskiya ne ai eh eh mazhabar Abu Zarri ko yawa shi duk abin da idan ya ce yau ya sha ya koshi to shikenan ya gama ba ruwansa da mace ce gobe yasa wani daga cikin magabata aka gan shi yana ta lissafe lissafe ya ce shekara shekaru hamsin ɗina na duniya zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza aka ce to ya ce shekaru hamsin na biyu kuma zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza aka ce to muna jin ka yace shekaru 50 na uku kuma zan yi kaza a cikin su zan yi kaza zan yi kaza aka ce to yace shekaru 50 na hudu kaga 200 yake ya tafi kenan fa haka ce kai baka tunanin mutuwa ne yace ita take bi na ko ni nake binta aka ce ita take bin ka yace to ku bata in ta zo kafin na na tsuma buri na yayi mu tafi in ko bata zo ba wallahi zai ta lissafin abubuwa na ne kawai ko ba haka bane jama'a kuma haka magana take yana ta lissafi ya ce shekaru ɗari zai yi kaza ɗarin gaba zan yi kaza hamsin ɗin gaba zan yi kaza ka ce to kai baka kawo mutuwa ya ce da ni da ita wa yake neman wani ni dai ba ruwana da ita harkar gabana nake yi ko ba haka bane aka ce gaskiya ne ya ce to ita kuma in ta zo sai ta katse abin da na tsara amma ni dai ba zan daina tafiya akan tsarin da ne wa kaina ba kuma wallahi wannan magana ce zaka ji ta kamar almara amma wa'azi ne a ciki wallahi shine ma'anar ya fita karatun ko Allah ya saka da alheri shine fasda bi ma umar din kawai ka sa gaban ka kawai abin da zai ya dame ka ya zaka bauta wa Allah ya zaka tsara rayuwarka ba ruwanka da jinya in Allah ya kawo ta mara ba Allah ya sauwaki ba ruwanka da mutuwa in ta zo a tafi amma dai kai ka san kana kan menene kana kan tsari amma in ka tsaya ka shantake ka ramtake ka koma abin nan sai a hankali Allah ya sauwaki da haka yace wa ma khalaqanar samawati wal arda ba mu halitta sammai da kasai ba ma bainahuma da abin da ke tsakankaninsu illa bil haƙƙi face da gaskiyar abautawa Allah sai ce inna sa'ata la'atiyatun ku sani wallahi kiyama sai ta zo sai ce fasfah safhil jamil safhal jamil kai yafiya yafiya mai kyau in za ka yafe wa musulmi ka yafe yafiya wacce take ba za ka dawo kana kunkuni kana surutu daga baya ba ina fata an fahimci magana a wani guri araran ma Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru sa'ati illa Allah ce walillahi ghaibu samawati wal ard ghaibin abin da ke sammai da ƙasa yana gurin Allah Allah shi ke sanar da komai duk wanda yace ya san gaibu ƙarya yake wallahi duk wanda ya san yace ko nan da minti ɗaya kace ka san me zai faru nan da minti ɗaya ka shiga gonar Allah da annabawa da manzanni da kowa ba wanda ya san gaibu ina fata an fahimci magana wannan ita ce aqidar ahlus sunna ita ce aqidar musulmin gaskiya ba wanda ya san gaibu sai waye sai Allah haka muka tashi muka ji iyayenmu da kakanninmu suna faɗa masanin gaibu sai Allah haka zaka ji tsoho idan imani yayi imani ce da masanin gaibu sai Allah haka ne ko ba haka ba amma duk aka zo
لا يعلمها إلا
نفس إلا في كتاب مبين وإنه مفاتيح الغيب أقولن الله نيم بودن غيب سكي لا يعلمها إلا هو با وندي يسنسو سيشي duk wani mabuɗi gaibi ba wanda yake da shi sai a hannun wa a hannun Allah ka yadda da wannan ka akidantu da wannan amma haka kawai aka zo aka samu suka dinga ruda mutane suna cewa annabi ya san gaibi wani ma har abin kuma ya dawo kuma shehunan su ma sun san gaibi ko ba haka bane aka dawo daga kan annabi aka taho aka taho aka ce ai shikenan kuma kawai sai a samu wani shawara gi a unguwa ya ce shi ma ya san gaibi tunda abin ya zama araha ai dama daga lokacin da aka bar mataki aka ɗauke shi daga gurin Allah to ba wanda ba za a bawa ba haka ne ko ba haka ba amma duk abin da aka tsaye da shi ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya to zaka ga abin ya takaita amma daga an buɗe kofa to kowa ma zai shigo to shine yake cewa walillahi ghaibus samawati wal ardi gaibin sammai da kasai ga baki daya a hannun Allah yake wa ma amru sa'ati al'amarin sa'a fa bai zamanto ba illa kalamhin bil basri kalam hilbasri face kamar kiftawar idanu au huwa aqrabu koma bai kai kiftawar idanu ba sai Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya faɗa mana game da kafirai ala ramma yace wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin fi min Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya zalul ladina kafaru fi miryatin minhu har yanzu fa kafirai ba su gushe ba suna shakka gaba da kiyama wallahi tallahi har yanzu duk wanda bai imani da Allah ba yana ganin kawai magana kiyaman nan ƙarya ne bal Allah ya ce ba haka ba kazzabu bis sa'ati sun ƙaryata da kiyama wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira kuma mun cattalin sa'ira wuta sa'ira liman kazzaba bis sa'ati ga wanda ya karyata da kiyama ina fata an fahimci magana so dan haka kafire fa basu yadda ba dan haka kai ma in kana kokonto ka san haka kawai sai shedan ya zo ya dinga ce ma to yanzu ana ta cewa za a yi kiyama za a yi kiyama ni kan wannan maganan ko haka ne kuwa kana musulmi sai shedan ya zo ya dinga riya ma wannan ko ba haka bane ka dinga cewa to yanzu ina ne za a yi kiyaman nan yanzu ana ta cewa aljanna akwai kaza irin wannan gini yadda ake ta faɗarsa a duniya ma ba mu ga makamancinsa ba to a ina kuma za mu gan shi sai ka ga shaidan yana ta riya ma irin waɗannan tunanuka kana ta irin wannan tunanin yasa hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce shaidan zai zo wa ɗayan ku ya dinga ce masa waye halitti kaza sai ka ce Allah wa ya halicci kaza Allah wa ya halicci kaza ya akai kaza sai ka ce Allah ya akai zuciyarka ta tarya ma waɗannan abubuwa har daga ƙarshe in ji annabi Muhammadu sai zuciyar ta zo ta ce ma to shi Allah da kake ta cewa hiye kaza hiye kaza to shi din kuma waye shi sai manzon Allah ya ce daga tunaninka ya zo wannan gurin marmaza ka watsar da tunanin ka yi ta'awuzi ga Allah shaidan ne yake so ya riya ma abubuwa ya wargaza maka imani ka kifu zuwa ga ambaton Allah da tasbihi da tahalili sai Allah ya dauke maka wannan tunani ina fata an fahimta wani cikin sahabbai kuma ya taba zuwa ya samu manzon Allah yace ya rasulullahi wani lokaci zuciyata tana riya mun wasu abubuwa makamanta irin wannan da muka ambata sai manzon Allah ya tambaye shi ka furta da bakinka ko iya mujarradin tunani ne sai ce a'a iya mujarradin tunani ne ban taba furta wannan abun a bakina ba sai ce to wannan ma shine asalin karfin imani domin sai in kana da imani mai ƙarfi ne shaidan zai dinga zuwa yana riya ma waɗannan abubuwa wanda dama can bai da imani ba ruwan shaidan da shi yana can yana ta tambelansa ina fata an fahimci magana to saboda haka kai da take da imani kai ne wanda shaidan zai zo yana riya ma waɗannan abubuwa din an gane magana da kyau ko da haka su fa kafirai ba su gushe ba suna cikin shakka game da ainihin wato kiyama hatta ta atiyahum sa'atu bagatatan Allah ya ce ba za su gushe ba suna shakka har sai kiyama ta zo musu kwafan an gane magana da kyau ko sai ce me aw yatiyahum al'azabu azabu yawmin aqim ko kuma azaba a ranar abin nan ainihin wato mai mugunya mai muni ta zo musu a ranar sannan sai su watsar da wannan tunani a lokacin kuma watsar da tunanin ba zai musu amfanin komai ba ina fata an fahimta alaran ma mu je da sauran zari za mu karasa insha Allah ne Allah ya ce wala qad sarrafna lin nas mm na'am كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون mm فاصبر إن وعد الله حق mm ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Allah ya ce wa laqad darabna lin-nas fi hadha al-qur'ani min kulli mathal haqiqa mun buga wa mutane misali a cikin wannan al-qur'ani ba irin kalar misalin da mun buga ba mathaluhum ka mathalil ladhina istawqada naran ko
كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا mm وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت mm لو كانوا يعلمون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أمم. وإن أمم. أمم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أمم.
بئس مثل القوم الذي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أمم.
والله لا يهدي القوم الظالمين نعم وقل لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أمم.
وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا أمم.
تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أمم.
وفجرنا خلالها laha tafjira na'am Allah ya saka da alheri a ramma misalai misalai a cikin alkur'ani ga sunan Allah ya ta buga misali da su na fata an fahimta har ma Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ya isa aka alaramma don haka Allah ya buga misalai da yawa don mutane kawai su yi imani malamai suka ce me ake nufi da misali ne kam shine suka ce ma'anar misali shine kusanto da nesa kusa matso da nesa kusa ina ma'anar matso da nesa kusa shine abu ne wanda yana da zurfi kafin ka fahimta to sai a buga ma wani misali da abin da ka sani kake iya ganewa don a matso ma da ma'anar abin ka gane shi cikin gaggawa shine kawai ma'anar misali ina fata an fahimta wannan shine matso da nesa ta zo kusa ka fahimce ta ba tare da an bata lokaci ba kuma misali yana daga cikin abin da ke ba da ƙaye wajen karantarwa yanzu nan abin da baka gane ba yanzu nan zaka gane shi yanzu nan abin da baka fahimta ba yanzu nan sai ka gane yanzu nan abin da bai zauna ma da a tunaninka ba ka kasa gamsuwa da shi yanzu nan sai ka gamsu daga an buga ma misali ina fata an gane to wannan yana daga cikin hanyoyin da Allah yake bi wajen karantar da mutane da kuma nuna musu girman sa subhanahu wata'ala ina fata an gane da haka Allah ya ce walaqad sarraf darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal hakika mun buga wa misali da yawa misali a cikin wannan al-qur'ani Allah ya ce wala in ji'tahum bi ayatin la yaquluna alladhina kafaru in antum illa mubtiluna duk lokacin da zaka zo musu da wata mu'jiza ko wata aya ko wani abu maimakon su yi imani sai su ce a in antum illa mubtiluna ai kawai mabarnata ne ai tsafi ne kawai duk lokacin da suka bukaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su yazo musu da aya ma'ana mu'jiza da take tabbatar da gaskatuwar annabi manzon Allah ne idan yazo musu da abun kuma sai su ce ai tsafi ne in suka ce wa annabi Musa ya kawo musu aya ai alama kamar mu'jiza da take tabbatar da manzancinsa idan ya kawo sai su ce ai matsafi ne ina fata an fahimta كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin haka nan kuma ba wani wanda ya zo musu daga cikin wanda suka gabace ku na manzo illa qalu sahirun face sai da suka ce ai matsafi ne au majnunun ko ma mahaukaci ne ina fata an fahimci magana an gane magana da ke ku annabi Musa kama cewa suka innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra ai shine babban matsafin ku shine yake koya muku matsafi fala sawfa ta'lamuna za ku gane kuskuren ku na fata an fahimci magana haka fir'auna ya faɗa waya nan musa shine ogan matsafa kai wato fir'auna ya ci mutuncin addinin musulunci wallahi ka kalla annabi musa ka ce wai shine tukullumar tsafi na duniya gaba daya in ba iskanci irin na fir'auna ba wa zai gaya wa annabi musa wannan magana jama'a to amma fir'auna ya faɗe ta ga annabi musa kuma ya sha ruwa ya kwanta abinsa ba abin da ya dame shi allah ya sauwake da haka allah ya ce a duk lokacin da ka ce musu idan ka zo musu da wata aya daga cikin ayoyi ko mu'jiza sai su ce in antum illa mubtiluna ƙarya kuke ku mabarnata ne kawai ku yan tsafi ne Allah ya ce kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamuna haka nan Allah ke rufi idan ya tahi ya so ya hana ka ganewa sai ya dibi daidai kofar zuciyarka sai ya bame ta bam duk aya duk hadisi duk fadakarwa duk jan hankali duk abin da zai sa sai a ja aya wani kaga yana raurawa jikinsa na bari hankalinsa na tashi sai ga wani kuma yana yana abin nan yana haka alamun hibe ma san me ake magana akai إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون me yasa
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Allah ce innal ladhina lalle waɗanda haqqat kalimatul haqqat alaihim kalimatul kalimatu rabbika ko la yu'minuna wallahi waɗannan dai da kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata akan su Allah ce ba za su taɓa yin imani ba eh walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace aya da kowace mu'jiza ta zo musu wallahi Allah ce ba za su taɓa yin imani ba za su yarda ba hatta yarawul azab al ali in kaga sun amince to sai sun ga azaba to ai kuma yawma yarawna al malaikata la bushra yawma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura in kuma malaika na azaba yazo zai kai ka cikin azaba to ai kuma ba magana magana ta kare magana ta baci babu farin ciki ba albishir ba alheri a wannan rana ina fata an fahimci magana saboda haka mu ƙara sakankancewa da ubangiji sai Allah ya bawa annabi Muhammadu hakuri a ƙarshen wannan sura Allah ya ce fasbir ka yi hakuri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi an cutar da shi jama'a mafi yawanci idan Allah ya maganganu ya maganganu sai ba manzan Allah hakuri saboda darajarsa da kimarsa da yake da shi saboda dakon da ya dauka babu zagin da manzan Allah bai sha ba babu cin mutunci da ba a yi wa manzan Allah ba kafiran nan sun ci mutuncin manzan Allah yana musu wa'azi yana kokarin kubutar da su daga azaba su kuma suna kokarin an taya masa munanan kalmomi da haka yace fasbir inna wa'adallahi haqqun kai hakuri ya kai annabi Muhammad lalle alkawarin Allah gaskiya ne abinda muke fada kana fada musu suna ma kallon hadirin kaji wallahi he sun gane kuskuren su Allah karka jarrabe mu cikin wanda zamu dinga sabawa Allah da manzon shi fasbir kai hakuri inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne wala yastakhiffannaka alladhina la yu'minuna kada waɗanda ba su da imani la yuqinuna kada wanda ba su sakankance da ubangiji ba su jawo ka dinga wato fusata kana yin abin da bai dace ba shine wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinuna kar su dinga fusata ka suna daga ma hankali suna kokarin tunzura ka yin wani abu saboda sun ki su imani Allah ya ce kar dame ka wannan Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka samu gama da duniya lafiya yan uwa mun zo karshen wannan sura ta suratul rum insha Allah ta'ala gobe zamu tafi farkon suratul luqman ne ko suratul luqman insha Allah abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana a za mu karanta dan abin da ya sauwaka na gudunmawa sannan sai mu yi addu'a a abinda muka samu na gudunmawa yau ma mun samu masu gudunmawa da yawa na farko akwai Abdullahi Yunusa naira dubu ɗaya akwai Zakari a difiyan ne ko difiyan naira ɗari biyar akwai sha'aibu alhaji nuhu naira dubu uku akwai suleiman muhammad naira dubu ɗaya adamu idris naira ɗari biyar mubarak adamu naira ɗari biyar suleiman naira ɗari biyar yakubu abba naira ɗari biyar kamisu a ruhul ruhul ila ko ruhul ila ne haka ne ko to ruhu ila to wannan suna dai ga alaran ma wala Allah zai karin bayani naira ɗari biyu ismail mustapha naira dubu ɗaya muhammad ɗan ɗan dana ja naira dubu biyu adamu muhammad naira ɗari biyu a surayya sani naira ɗari biyar sani safiyanu naira dubu biyu zainab adamu naira ɗari biyar musa yusuf naira dubu ɗaya mustapha madu naira ɗari biyar naira dubu biyar haka naira dubu biyar abdullahi mu'az naira dubu ɗaya bashir nasiru naira dubu ɗaya abdulwahab abubakar naira dubu biyu bashir muhammad naira ɗari biyar maryam tukur naira dubu ɗaya baban gida hassan naira ɗari biyar sufiyanu muhammad naira dubu ɗaya adamu ismail naira dubu ɗaya adam isa naira ɗari hudu suleiman dauda a ibrahim naira ɗari biyu abubakar abubakar naira ɗari uku wani ba suna naira dubu ɗaya sannan sai bala bala ina so a sana addu'a to Allah ya sa Allah ya biya ma bukatunka na alkhairi naira ɗari biyar sai mu'afa abdullahi naira ɗari biyar abdullahi bomala naira ɗari uku salisu abdullahi naira ɗari biyar mustapha bulama naira dubu ɗaya afnan nigeria limited naira ɗari biyar muhammad bura naira dubu ɗaya adamu musa naira ɗari biyar adamu abubakar naira dubu ɗaya idris adamu naira ɗari biyu Musa Abubakar naira dubu ɗaya Hamza Ibrahim naira ɗari biyar total kuɗin da muka samu a yau naira dubu talatin da bakwai da naira ɗari uku na jiya kuma muna da kuɗinmu naira dubu ɗari takwas da arba'in da takwas da ɗari uku da sittin da biyar idan ka haɗa da na jiya muna da naira dubu ɗari takwas da tamanin da biyar da ɗari shida da sittin da biyar a asibitin madina sun kawo monthly contribution nasu da suka samu kawowa allah ya saka musu da alkhairi akwai asibitin madina wanda suke aikin idanu da kuma sauran jinyace-jinyace na alhaji awwal muna addu'a allah ya saka musu sun fi shekara biyar suna ba mu dubu goma goma kowanne ƙarshen wata muna addu'a allah ya mai da allura garma allah kuma ya saka musu da alkhairi waɗanda suka kawo wannan gudunmawa kamar yadda muka sani suna buƙatar addu'a ya Allah ka biya kowa buƙatunsa na alkhairi Allah ka yaye wa kowa damuwarsa da matsalarsa Allah ka jikan iyayenmu ka gafarta musu ka haɗa mu da su a aljanna Allah ka sa Qur'ani ya cece mu abinda muka faɗa daidai na tafsirin nan Allah ka ba mu ladansa abinda Allah ya ambata a cikin wannan sura na masifa da azaba Allah ka tsare mu wanda ya faɗa na alkhairi da ni'ima da falala da aljanna Allah ka tara mu a ciki Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh